assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karanta littafinmu na khutuwatun ila sa'ada saboda darurar tafiya mun tsallake sati guda domin ba da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka abin da aka samu a yau wannan safiya ta 22 ga watan jumada al-akhirah hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da biyar ga watan shida dubu biyu da goma a miladiyya darasin ƙarshe da muka karanta har yanzu muna cikin magana akan ikhlasi muna karanta abubuwan da malamin ya kawo da suke magana akan yaya mutum zai zama mai ikhlasi ma'ana kaifa akunu mukhlisan lillahi fi jami'i a'mali yaya zan zama mai ikhlasi a dukkan ayyukana mun karanta na ɗaya shine addu'a na biyu ɓoye aiki na uku kallon ayyukan salihan bayi waɗanda suka fi mu ibada mu rika kallon yadda suke mu mamuyi da kuma wulaƙanta aikin ma'ana kar a ɗauki aikin da komai da wani muhimmanci da girma kada a dogara da aiki kai aiki ya zama kana jin fa kai ka aikata wani abu da ya cancanta a saka maka a kai a'a ka rika wulaƙanta shi ka ɗauke shi ba wani abu ba abu na biyar tsoron kada a karba ina jin shi ne muka tsaya kansa ko za shi kan na shida shine adamu ta'athuri bi kalamin nas daga cikin abubuwan da ke sawa mutum ikhlasi ya zama duk abin da zai aikata ya yi don Allah shine rashin tasirantuwa da maganan mutane ma'anar wannan shine ya zama kada maganar mutane ko abin da za su faɗa na yabansu su ko su kansu ya yi tasiri wajen su canja ɗabi'ar aikin da za ka aikata kada ya zama aikin da za ka yi za ka yi shi ne saboda mutane sun yaba maka idan suka yaba za ka ji daɗi ko kuma ko da an yaba ɗin an yi magana to kada wannan ya canza maka tsarin niyyarka kada ya canza maka tsarin aikinka ya zama kana nan akan hanya aikinka kake yi Allah subhanahu wa ta'ala kake kallo ba ruwanka da wane ne yayi magana wane ne ya gani wane ne bai gani ba yace ar-rajulu al-muwaffaqu mutumin da Allah madaukake ya sa gamdakatar huwa alladhi la yata'atharu bi madhi an-nas shine wanda baya tasirantuwa da yaban mutane fa idza athnaw alayhi khairan in fa'ala ta'atan لم يزده ذلك إلا تواضعا وخشية من الله idan jama'a suka yaba masa akan wani abu da ya aikata suka ce kai bawan Allah nan da kokari yake wannan mutumi da kirki yake wannan mutumi akwai na Allah in lokacin da ya aikata wani aiki ne aka faɗa masa wannan to wannan aiki ko kuma wannan magana ta mutane ba za ta ƙara masa komai ba sai tawazu'i wato sai ya ƙara jin kaskanci ga Allah ga Allah sannan kuma ya ƙara tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba zai rudu da wannan yabo ba ya ce dama mu ai haka abubuwan mu suke kada ya faɗi wannan ya tsorata hankalinsa ya tashi ya mai da hankalinsa ga Allah maɗaukaki ya ji tsoronsa kuma ya samu tawadu wa aiqana kuma ya sansance ma'ana babu kokonto a zuciyarsa bi anna madhan nasi lahu da cewa yaban da mutane suke masa fitinatun to wata fitina ce yaban da mutane za su yi maka kai mutumin kirki ne kai kaza ne kai kaza ne to fitina ce gare ka fada'a rabbahu to idan aka yi masa wannan yaban sai ya roƙi ubangijinsa an yunjiyahu min hadhihi alfitna fitna ya roƙa wato ya tserar da shi daga wannan fitina ɗin falaisa ahadun yanfa'u madhuhu wa yadurru dhammuhu illa Allah babu wani wanda yabansa zai yi amfani cutar sukansa da zarginsa zai cutar in ba Allah ba Allah ne kawai in ya yabe ka yaban zai amfani in ya zarge ka da kayi laifi ko baka kyauta ba to wannan zargi zai cutar da kai banda Allah babu wani wanda yake da wannan abu duk wani dan adam shine dama mai baki wanda Allah ya hore mu baki mai bayani wanda ba dan adam ba dama buhum ne buhum shine mutumin da baya wato ko kuma abinda baya magana baya iya bayyana abin da ke cikin zuciyarsa shi yasa ake ce musu bahima bahimatul an'am dabbobi kun ga kenan dan adam shine ke da ikon magana to duk mai ikon magana yabansa ba zai amfani ba zarginsa dan ya zarge ka shi ma ba zai cutar ba wanda amfani wato yabansa ke da amfani su kansa ko zarginsa ke cutarwa shine Allah subhanahu wataala to idan mutum ya sakankance da wannan ya san haka ba kwanto to zai ƙara ikhlasi wa anzalun nasi manzilatan mutanen da suka fi mafi kaskanci shine anzalun nasi ai adnan nasi manzilatan mutanen da suka fi wato kaskanci wajen matsayi sune ashabul quburi mutanen da suke cin kabari fi adami jalbin naf'i wajen rashin ikon a ce su jawo maka wani amfani shine jalbin naf'i su jawo ma amfani a wa daf'i dhurri anka a ce sun jawo maka amfani ko kuma sun kawar maka wata cuta wani abun damuwa wani tashin hankali to waɗannan mutane sun fi kowanne mutum nisa da kaskancin a ce sun samu wannan iko ne wannan mutane ake nufi masu wanda suke cikin kabari ma'ana idan mutum ya mutu yana cikin kabarinsa zai iya yabanka zai iya amfaninka da komai ba zai iya amfaninka da komai ba haka nan ba zai iya cutarka da komai ba ya kulu ibn al-jawzi malam abdurrahman ibn al-jawzi yana cewa tarkun nazar ila al-khalqi barin dubi zuwa ga mutane ya zama in za ka yi aikinka kana kallon mutane me za su ce za su yabo ne ko kuma za su soke ka wa mahwil jahi min qulubihim da kuma shafe duk wajen duk wani mutunci da ɗaukaka da daraja da kake ganin zaka iya samu a zuciyarsu kai wannan ka shafe shi bil amali ta hanyar aiki wa ikhlasul qasdi da kuma wato kyautata ko ikhlasin da tsarkake wato nufi wa satrul hali da kuma suturta halinka huwa alladhi rafa'a man rufi'a to wannan shine ya ɗaukaka wanda ya Allah maɗaukaki ya ɗaukaka mun fahimci wannan ma'ana duk mutumin da kuka ga Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi a rayuwar duniya a ɓangaren addininsa da alaƙarsa da Allah kuma sannan Allah ya sa shi a aljanna ma'ana ya zama yana da wato sa'ada a lahira to abin da ya ɗaukaka shi nan shine waɗannan abubuwa na farko daina kallon mutane ba wai ana nufin kallon su da ido ba yawa lokacin da zai aiki bai damu da dan adam a gurin nan ko babu dan adam ba in zai aiki sai da kasan dutse ne a wurin da yake aiki to haka yake ma'ana bai damu ya ce ya canza tsarin ibadarsa saboda wani na kallon sa ba bai damu ya ce idan an yabe shi zai canza salon ibadan nan ya zama cewa ya ji daɗi kuma ya ƙara himma saboda a sake samun irin wannan maganar ba ko ɗan adam ya yi magana ko bai magana ba hakanan kuma a ɓangaren zargi bai damu idan ya aikata wannan aikin muddin dai alheri ne ibada ce zai samu kusanci zuwa ga Allah mutane su yabe shi ai su soke shi wannan baya cikin abin da ya dame shi abin da ya dame shi shine Allah madaukaki ya yarda da shi kuma ya karba aikin sa ya sa shi a aljanna kun ga idan ya zama aljanna ne yake hari kawai to wannan shine mai babban rabo ba ruwansa da mai mutane suka ce ko baya neman wata ɗaukaka shine aljah jahi shine mutane su ganka da mutunci shi yasa ake ce mazawul jahi mutane masu mutunci yawa mutanen da ake ambatansu a wurin manya manya ma sun san da su to idan ya zama wannan baya cikin abin da ka sa a gaba a cikin zuciyar mutane ba ka neman sa to ka samu babban rabo kuma kana cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi yasa ce huwa alladhi rafa'a man rufi'a wannan shine ya ɗaukaka wanda aka ɗaukaka wannan abu na shida kenan muna roƙon Allah ya ba mu tawfiƙi akan samun dacewa da shi abu na bakwai wanda zai jawo maka samun ikhlasi istishab annan nasa la yamlikuna jannatan wala nara da'iman zuciyarka ta tafi da shine abin da ake da istishabi ka ja wani tunani ya zama yana tare da kai daidai da sakon ɗaya baka rabu da wannan tunanin ba shine abin da ake da istishabi istishabul hali ka jawo zuwa ga wani hali ka tabbata a kansa ya zama shi kake tunani a kai ban da wani abu daban to ya zama cewa da'iman tunaninka daga farkon rayuwarka har ƙarshe daga lokacin da kake wani aiki har zuwa ƙarshe ka yadda da cewa annan nasa cewa mutane gaba ɗayansu la yamlikuna jannatan wala nara ba su mallaki aljanna ba ba su mallaki wuta ba ka san mai san yabo ƙila zai iya tunanin ɗan adam zai amfane shi da wani abu babban abin da kuma za a amfane ka da shi shine a ce ka shiga aljanna to idan ka sakankance ka yadda kai yaƙini cewa babu wanda yake mallakar aljanna da wuta sai Allah maɗaukaki to za ka sami natsuwa cewa duk aikin da za ka yi za ka yi shi ne don mai aljanna don ya baka lada za ka guji mummunan aiki ne don mai wuta kare saka a wuta haka ne ko ba haka ba ashe kenan idan ka yadda da cewa dan adam ba shi da wuta ba shi da aljanna to wannan zai rage maka tunanin dan adam ya yaba maka kuma zai sa maka ikhlasi duk lokacin da ka yi aiki ya zama Allah kawai kake tunani yace idza sha'ura al-abd ko idza sha'ara al-abd idan bawa ya ji a jikinsa bi anna alladhina yura'i lahum ya ji a jikinsa cewa waɗannan da yake wariya ɗin nan ma'ana mutanen da yake aiki domin su yaba masa saufa ya na ma'ahu fil mahshari su ma za su tsaya tare da shi a inda za a tada mutane baki ɗaya wato ranar tashin alƙiyama kha'ifina suna masu tsoro arina tsirara da su wannan tsirarar hissa wa ma'anawiyya ce ma'ana hissiyan da ma'anawiyan menene hissiyan ana nufin haƙiƙanin ɗan adam zai zo ranar tashin alƙiyama tsirara annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gaya ma Aisha radiyallahu anha cewa Allah zai tashi mutane ranar tashin alƙiyama da maza da mata gaba ɗayansu tsirara shine ta sawwara abin hankalinta ya tashi ta ce ya rasulallah yanzu Allah zai tashi mutane maza da mata namiji na duba al'auran mace mace tana duba al'auran namiji sai ce ya aisha wallahi al'amarin a ranan nan ya fi ƙarfin a ce wani ya tsaya yana kallon al'auran wani yadda ka san dabbobi ma'ana wannan fasara ta ce ba haka labazin annabi yake ba ma'ana kamar yadda ka ga dabba kana ganin ta tana yawo tsirara wannan na ganin wannan wannan na ganin wannan to haka ran tashin alkiyama Allah maɗaukaki zai tada mutane namiji na kallon al'auran mace mace ma na kallon al'auran namiji babu zancen ɓoye kaga ashe babu zancen mutunci ba zancen kana da mutunci har ka mallaki wani abu da zaka amfani wani wani mutum kaga ashe idan ya zama ba wanda yake da ma riga da wando a ranar tashin kiyama waye kenan zai amfana da kai wani abu a ranar tashin kiyama babu saboda an tabbatar masa da kaskancinsa da rashin isarsa da rashin mallakarsa komai da rashin wadatarsa sai Allah maɗauki ya sa shi a wannan yanayi don me kai kuma za ka ɓata lokacin ka kai aiki domin ya yi ba wannan shi ne abin da malamin ke so mu hararo yawwa don me za ka ɓata lokacin ka har ɗan adam ya yi ba maka ya ce kai mutumin kirki ne bayan ga halinsa tare za ku tashi ranar tashin alƙiyama shi ma yana tsoro kai ma kana tsoro idan ya zama ɗan adam ɗin da ya fi kowane ɗan adam rahama da jin ƙai da tausayi gare ka wane ne waye ya fi ka a cikin ɗan adam nake bala a cikin mutane waye ya fi kowa tausayin ka a duniya kwata-kwata abokinka uwa da ta haife uwar da ta haifi mutum duk duniya ba wanda ya kai ta tausayin ka duk wanda yake nuna ma yana tausayin ka a rayuwar nan to bai kai uwar da ta haife ka ba to idan ya zama uwar da ta haifi mutum ran da tashin kiyama za ta tashi tana shayar da shi mama za ta ɗauke shi ta watsi da shi ta jifa da shi kamar da Allah madauki ba mu labari cewa mai wato matar da take yau matada'u kullu zati hamlin hamla wa tada'u wa aminin wa a kafin wannan wataran nasa sukara ma'ana duk matar da take shayar da mama za ta jifa da abin shayarwa sannan kuma mai ciki wanda lokacin ma cikin ta haife shi bai yi ba za a haife shi ko ya yi ko bai yi ba a lokacin za ta rabu da shi saboda mai so take ta zama ita kadai ta ji da kanta ma'ana ba zancen tausayi wata rana an kamo kamammin yaƙi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hango wata mata wani mutumi ya fusge ɗanta ana za a jefa shi wani wuri tana ihu tana kuka idan ta rufe ta wawure shi ta karɓo ɗan nan nata ta rungume shi ta sa shi a ƙirjinta ta ba shi mama sai annabi sallallahu alaihi yake tambaya ya kuke ganin tausayi da rahama a cikin wannan mata dangane da ɗan nan nata suka ce gaskiya ya kai matuƙar da zai kai sai ya ce to Allah maɗaukaki ya fi wannan matar rahama ga ɗanta ga bayinsa gaba ɗaya ma'ana rahamar da Allah da tausayin da Allah yake wa bayinsa ya fi tausayin da wannan mata take wa ɗan nata da kuke kaga idan Allah ne mai wannan rahama shi kuma shi ya mallaki aljanna shi ya mallaki wuta dan me mutum zai tsaya ɓata lokacinsa ya yi wani aiki domin mutane su yaba masa mun fahimci waɗannan shi ne abin da malami ke so mu hararo ka cire ɗan adam gaba ɗaya daga zuciyarka daga a lokacin da zaka yi wani aiki to a lokacin nan zaka samu ikhlasi kuma Allah madaukaki zai sa duk abin da zaka yi ka yi shi don shi yace to idan mutum ya san wannan adraka zai riski anna sarfan niyyati lahu cewa ya aikata wata niyyarsa ma'ana ya ba da wata niyyarsa gare su ga waɗannan mutanen da ba su da wuta ba su da aljanna matsorata ne ran tashin alkiyama kuma tsirara za su zo to wannan idan ya ji wannan a jikinsa zai sa ya wato zai fahimci cewa ya yi wani niyyar wani aiki domin su fi gairi muhallihi to ba bai yi wannan abu a inda ya dace ba in ya ɗauki niyyarsa ya ba su bai bai wa Allah ba ma'ana ya yi niyyar aikinsa gare su don su yaba masa bai yi niyyar don Allah ya ba shi lada ba to ya yi aiki fi gairi muhallihi yawwa ya sa abu ba inda ya dace ba lam yukhaffifu anhu wat'at al-mahshari kuma waɗannan mutane a yawa haisu domin kuwa lam yukhaffifu anhu wat'at al-mahshar domin su waɗannan mutane ba za su sauƙaƙe masa su sa masa wani rangwame a irin musifar da ake samu ran tashin alƙiyama wajen da aka tara mutane ba wat'a ana nufin zafin wajen tashin alƙiyama da bala'in da ake ji asalin kalmar shine watsa daga taki ka taka abu da ƙarfi ka niƙe shi to wannan musibar da mutum yake ji ana kiranta watsa watsatu azzalimi wato kamun mai kamun azzalimi watsatu batshi kamar mutum a ce an danke shi an kama shi to haka nan ranar tashin alƙiyama ita ma tana da irin wannan watsa din tata musiba da tashin hankali da damuwa da hargitsi da rashin natsuwa waɗannan mutane ba za su sauƙaƙe masa komai ba a wannan rana bal hum ma'ahu fi zalika bank su waɗannan mutane suna tare da shi ko mutanen suna cikin sa tare da shi kaga wanda yake tare da kai kuna shan wahala tare dan me zaka aikata wani aiki domin sa a fa idza alimta zalika to idan ka san wannan alimta anna ikhlas al-amali zaka san cewa lalle tsarkake aiki don Allah حقه ألا يصرف إلا لمن يملك جنة ونارا حقنسا شيني kada a bada shi ga kowa sai wanda ya mallaki aljanna ya mallaki wutar jahannama fa'alal mu'mini don haka wajibi ne akan mu'mini an yuqina ya sansance ya tabbatar bi annal bashara la yamlikuna jannatan yuqaddimunaka ilaiha ba su da wata aljanna da za su dauke ka su je su saka a ciki kaga ashe kenan zancen a nan ma a duniya ba wai ma a babin ikhlasi ba har wani ya zo ya rika cewa yana da aljanna ko shi yana da mabudin aljanna ba ta lokaci kake kana wata sallah ba ƙauye kana zuwa wata hajji da umara marar tunani sha sha sha haka yake ɗaukar kamar da wani mahaukaci yake faɗi matukar abin da ka wasafta mutum da irin wannan kenan domin duk mutumin da ya san shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da ita ga mutane su bauta ma Allah za su shiga aljanna ya ji maganar irin waɗannan mutanen akallan abin da zai faɗa shine ce masa wannan mahaukaci ne babu wani sanin shari'a da zai kai mutum ya faɗi wannan in ma tsananin wato kaucewa hanyar Allah da fita daga addinin da watsi da abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baka san sa baka bukatar komai cikin sa wanda wannan kafirci ne ko kuma ya zama cewa mutum ba shi da hankali bai san abin da yake faɗi a Allah madaukakin shi ya mallaki aljanna babu wani dan adam da yake da ikon a rayuwar nan taka yi maka alƙawarin shi ko alwashin yana da damar ya saka a cikin aljanna kowane ne ƙarya yake kai aiki ka yi imani da Allah ka yadda da shi ka bi tsari irin na karantar Muhammad sallallahu alaihi wasallam to banda wannan ba wata hanya ta shiga aljanna duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba shi babu aljanna babu wani mutum da zaka kamo wanda ba annabi bane ka ce shi zai kai ka aljanna ko saboda wani matsayi da kai ne ka yadda cewa yana da shi ba shi ne yake da dalili ba kuma annabi ne ko Allah ne ba mu labarin cewa wannan mutum yana da matsayin da zai wannan ba mala'iku fa ku duba mala'iku waɗanda ba sa saban Allah Allah maɗaukaki bai ba su wato ba sa ceton mutum sai da izinin Allah maɗaukaki haka nan duk wani ɗan adam ba dama ya yi ceto ran tashin alƙiyama sai da izinin Allah to ina ga wani wanda tun anan duniya wai zai ware ya ce shi mabuɗin aljanna ma a hannunsa yake wa gaya masa mabuɗi ne abin tuku Allah sawa wani lokacin idan mutane cikin al'ummar da suke akwai jahilci mai yawa sai irin waɗannan abubuwan sai a faɗe su sai masu wuce ba abin da ya faru a ƙasar da ake da tsari na addini wanda duk ya faɗi wannan to a ranar nan sai an tsare shi ana aƙalla abin da za a yi masa shi a sa malamai su kawar da wannan rashin hankalin da haukan daga bakinsa da kwakwalwarsa in kuma ya tsaya a kansa cewa haka ne to hukuncin za a kashe shi ne saboda ya fita daga addinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fita daga addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya sauke a haka nan wala qudrata lahu su mutane ba su da iko ala ikhrajika minan nari a ce su fidda kai daga wuta suna hangenka a cikin wuta su zo su fidda kai ba wani mai ikon wannan لو طلبت منهم إخراجك منها da a ce ma za ka nemi su fidda kai daga cikin wuta ɗin to ba su da iko bal law ijtama al bashar kulluhum da a ce jinsin dan adam gaba ɗayan dan adam da na farko da na ƙarshe za su haɗu min adama ila akhirihim daga annabi adam har zuwa ƙarshen jaririn da za a haifa a sakon ɗin da muke ciki yanzu ko kuma har zuwa ƙarshen tashin kiyama na ƙarshe daga ana haifarsa za a ce abusa tashin kiyama duk waɗannan jama'ar masu ɗimbin yawa da za su taru wa waƙafu khalfaka kuma su tsaya a bayanka lamastata'u an yuqaddimuka ila aljannati wallahi ba za su iya ɗaukar ka su sa a aljanna ba idan Allah madaukaki bai nufin za ka shiga aljanna ba idan Allah bai tsara za ka shiga aljanna ba in Allah bai rubuta ka cikin aljanna ba don me za ka riƙa yin aiki don mutane kana so mutane su yaba maka wahum la yamlikuna laka shay'an alhali ko basu mallaki komai kana su maka wani abu na amfani ba qala ibn rajab ko basu mallaki komai da za su yi maka wani abu na amfani ba qala ibn rajab ibn rajab alhambali yana cewa man sama wa salla wa zakara Allah duk mutumin da yayi azumi yayi sallah ya ambaci Allah wato yayi zikirin Allah wa yaqsid bidhalika arad ad-dunya kuma da yayi waɗannan abubuwa ba wani abu yake so ba sai tarkacen duniya ya samu wani abun duniya saboda wannan abin da yayi ko wani mutum da zai zo ya ba masa ko ya zo ya ganshi yana ibadar ya sa shi a cikin wani list da za a rika biyan sa kuɗi ko kuma ya ganshi dai yana cikin wani yana cikin wannan ibadar ya ce ai wannan mutumin kirki ne zai masa hanyar ya samu wani abin duniya duk makamancin wannan ya zama cewa mutum wannan yake nufi yace fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyya ba shi da wani alheri ma'ana ba zai samu ladan komai ba kwata kwata bil kulliyya nan ana nufin kwata kwata sam sam ba zai samu wani abu ba li'annahu la naf'a fi dhalika li sahibihi domin wannan aiki babu wani amfani ga wanda ya yi shi lima ya tarattabu alaihi min al-ithmi fihi saboda abin da ke cikin wannan na saban Allah akwai zunubi babba saboda kayi niyyar wani mutum wanda ba Allah ba a cikin wato aikinka wala li ghairihi kai babu wani amfani ma ga wani dan adam din domin wanda idan mutum aka ce yayi aiki ba dan Allah ba akwai wanda zai amfani da wannan aikin shi dai wannan da kai dai na farko ba ka samu lada ba to shi kuma wannan da kai domin sa din dama ba shine mai amfanar ba ko da an samu wani abun amfani da kake ganin amfani ne shine yaban da zai maka kai ko ba ka ba amma shi ba wani abu da zai samu na amfani ba zai ji a jikinsa ka girmama shi ba ma tunda dama ibadar kai ka nuna kana wa Allah ne amma niyyar ka shine wannan ya ga mutumin kirki ne kai ya ba maka dama ba zuwa kai ka bauta masa ba ba wai wata bauta ce da shi yake sha'awa har zai ji daɗi da ka zo kai masa babban tana sai ya samu wannan amfani ina kun gane abin da ke nufi yawwa don haka shi a abin da kai na wannan riyar ka bauta kai wani abu ba dan Allah ba shi wanda kai domin sa din ba wani amfani da ya samu bai ƙara ɗaukaka ba da Allah ya sa ma wani abu ne ka zo kai masa na girmamawa shi sannan kuma ka saba ma Allah to ka iya cewa shi ya amfani da wannan ya ji wani daɗi a zuciyarsa amma Allah kai ke wa bauta amma kuma ba dan Allah kake ba dan wannan mutumin ya yaba maka mun gane abin yanzu to Allah ya kyauta Allah ya ba mu ikhlasi sannan malami sai ai wala naf'a fihi aidan li ghairihi babu wani amfani ga wani wanda ba kai din ba da kai wannan wato riya din yace kuma innal ladzina tazayyana amal amaluka lahum tuzayyinu amalaka lahum kuma sannan waɗannan da kake kawata aikin kama domin su din su wanda kake yin riyan domin su min ajli an yamdahuka dan wai su yaba maka lan tuhassila muradaka minhum abinda kake so daga wurin su to ba zai samu ba ba zai samu ba yabo ne ba lalle ne kuma ka samu yaban ba ko sun yaba ma ba abu ne mai amfani ba bal innahum sawfa yadhummunaka kai bari ma wannan ranar tashin kiyama maimakon su yaba maka to za su zarge ka ne ko kuma hatta ma a nan duniya in su masu hankali ne in ka yi domin su suka san ba don Allah kai ba za ka samu wani matsayi a gunsu yanzu kana mu'amala da mutum sai gane kai ba mai ikhlasi bane dan shi kake aiki ma ba dan Allah ba ai daga ranar mutuncin ya zube a gunsa in shi mai mutuncin ne mun gane abin da ke nufi yau don haka mutane za ma su zarge ka ne idan kai nufin su da wani aiki naka ba kai nufin Allah madaukaki ba wa tufdahu indahum kuma sannan Allah zai tona maka asiri a wurin su shine tufdah wa yulqa fi qulubihim bughdaka sannan bugbuka sannan Allah madaukaki zai jefa musu wato kyamarka da kiyayyarka a zuciyarsu Allah maɗauki zai sa ma ba za su so ka ba saboda me Allah baya son ka tunda Allah baya son ka ba kai aiki domin sa ba za ka sai ya jefa a zuciyar waɗanda kai domin su yaba ma din ma sai ya zama cewa Allah ya jefa musu wato kyamarka da kiyayyarka ba za su so ka ba yaqulu alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yura'i yura'i Allahu bih duk wanda yayi riya yayi aiki domin Allah domin wasu mutane su gani to Allah madaukaki shi ma zai riya da shi zai nuna shi ma na zai tozarta shi ya tona masa asiri yawwa Allah zai bankaɗa shi ba yayi ne don ya nuna ba shi ko ba ka ba to shi ma Allah zai nuna shi shine ma'ana a tona masa asiri na wani dan wani ai abin nan da kai to ba dan Allah kai ba dan wani dan wani da wani kai to a ranar Allah madaukaki abin da zai masa ke rawahu muslimun al-imam muslim ya rawaito shi amma idza akhlasta lillahi ahabbaka Allah amma idan ka kyautata aikinka ka tsarkake shi ga Allah to Allah zai soka wa habbaka alkhalqu kuma mutane ma za su soka la ilaha illallah kaga kenan ashe shawara mai kyau ga mutumin da yake so ya samu daraja ya samu mutunci gun mutane shine ne ya nemi Allah ya so shi in ka nemi Allah ya so ka Allah ne zai jefa son ka a cikin zuciyar mutane sai ka samu kawai kowa yana jin daɗi in ya ganka duk ana son ka ana ƙaunar ka saboda me Allah ka nufa da aikin ka amma in ka nufi mutanen sai mutanen su hango wannan abu sai a tona ma asiri su gane kai wannan fa ba dan Allah ke ba sai su ji ba sa kanka kaga ashe abin da ka nema fa bai samu ba qala subhanahu innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda lalle waɗannan da suka yi imani kuma suka aikata aiki na kware to Allah maɗaukaki zai sa musu ƙauna da soyayya ma'ana Allah zai sa ƙaunarsu da soyayyarsu a zuciyar mutane sai zama mutane suna son su a shi natija ce mai kyau mutane su so mutum amma kuma sababin soyayyar ya kamata ya zama daga Allah ne ba daga su mutanen kake so dan kashin kansu su soka haka kawai ba tare da kana son Allah ba ya zama ka so Allah sai Allah ya sa a soka kuma ka samu dacewa ai muhabbatin wato Allah zai sa musu kauna abu na takwas kuma na ƙarshe da malamin ya kawo tadhakkur annaka fil qabri bi mufradika ko tadhakkar ka tuna kai kanka ka tuna cewa kai kana cikin kabari ne kai kadai ba kowa tare da kai ko kuma tunanin da za ka riƙa yi a kan cewa kai kadai ne a cikin kabarin ka ba kowa tare da kai wannan shi ma yana sa ikhlasi yace an-nufusu tasluhu bi tadhakkuri masiriha Allahu akbar rayuka suna gyaruwa ne idan suna tunanin makomarsu idan ya zama ɗan adam da'iman zai rika tunanin me ya makomarsa ai aikinsa zai gyaru ko idan ko ya manta da wannan makomar ya shagala da duniya yana budin masa ya shiga nan ya fita nan ya tashi nan ya faɗi can ya manta da cewa zai haɗu da Allah ya manta da cewa akwai makoma da aka tsara masa kuma makoman nan guda biyu ce babu wani abu a tsakani ya jannatin wayana ko aljanna ne ko wuta ba wani wuri a tsakiya akwai gun tsakiya din amma iya ranar tashin kiyama ne lokacin za a sa wasu abin nan a ara yawwa daga baya kuma za a ƙare su tafi inda za su tafi kun ga ashe kenan babu wani abu da ya kamata dan adam ya rika tunani akan sa irin makomas ya rika tunanin Allah madaukaki fa cewa zai koma gare shi ma'ana shi zai koma ga Allah kuma Allah madaukaki zai sa shi imma aljanna imma wuta sai ya ji tsoron wutan nan ya kaunaci aljanna yace wa idza ayqana al-abdu idan bawa ya sakankance ya tabbatar annahu yusadu lahad zai yi fulo da wato lahad wato ramin kabari munfaridan shi kadai dinsa ma'ana ka dora kanka a wani abu shine ana cewa tawassada mutum yayi filo wisadatan shine kamar a ce filo bila anisin shi kadai ba tare da abokin hira ba ba abokin zance ka duba ka ga idan mutum ya mutu duk yadda kake son sa idan aka buɗe kabarin nan za a sa shi ƙoƙari kake ka zama kana cikin waɗanda za su tsuguna suna tura ƙasar ta shiga ba ka ƙoƙarin ka faɗa ciki ka ce kana son wannan bawan Allah bari ka zauna tare da shi ku je lahira tare ba rakiya ko akwai wanda yake rakiya ya ji yana sha'awa saboda tsananin soyayyar wannan mutumin bari ya faɗa ciki su tafi tare ko gwada ba mu taɓa ganin wani yayi ba yawwa ko mahaukaci bai yi wannan ba ballantana mai hankali to kun ga ashe ya kamata mutum ya tuna cewa shi kadai babu wani abokin zama ba wani abokin hira ba kowa sai shi sai aikin da ya aikata haka zai zauna kaga idan ya tabbatar da wannan abu ya kamata ya tsoraci Allah madaukaki ya kaunace shi ya kaunaci ladansa ya tsoraci wutarsa wa annahu la yanfa'uhu siwa al-amal salih kuma ya tabbatar da cewa ba abin da zai amfana da shi sai aikinsa na gari وأن جميع البشر كما سوى دكا متاني لن يرفعوا عنه شيئا من عذاب القبر بذاس إيه أو كما سوى من عذاب القبر با وأن الأمر كله بيد الله كما سوى دكا الأمر جهنم ألا يكي حين ذاك أو أن الوقت يوقن العبد باوا زي, زي تبتر أنه لا ينجيه إلا إخلاص العمل لخالقه zai tabbatar da cewa babu abin da zai tserar da shi sai wato ikhlasin aikinsa ga mahalicinsa wahdahu jalla wa ala shi kadai ya qulu ibn qayyim ibn qayyim yana cewa sidqu ta'ahhubi li liqa'illah gaskiyar shiri na haduwa da Allah ta'ahhubi shine shiri to gaskiyar shirin ya zama kana shiri na gaske da gaske kana son ka haɗu da Allah madaukaki min min anfa'i malil abdi yana daga cikin mafi abin da ya fi kowane abu amfani ga bawa daga cikin manyan abin da zai amfane ka a rayuwarka shine a ce kana shirin haduwa da Allah madaukaki kuga mafi yawan mutanen da suke haduwa da Allah da yawan su ba a cikin shiri suke tafiya ba haka ne ko ba haka mafi yawa sai ka je faj'a kawai a ce mutum ya mutu shi yasa yake daga cikin abin da mutum ake so mutum ya rika addu'a Allah ya tsare shi daga mutuwa ta faji'a da za a ce nan da nan mutum ya mutu ba wai ana nufin duk wanda ya mutu faji'atan ko a hatsarin mota ko wani abu babu alheri ba ba haka ake nufi amma dai in aka ce mutum ya mutu a nutse yana samun dama ya yi tuba ya yi tunani ya yi wasiya mai kyau ko ba haka ba ne ya tuno cewa to gafa alamu na cewa zai rayu duk sun tafi babu su sai ya nutsu duk da cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan gargara ta zo wa mutum wato lokacin da rai zai fita Allah madauki ba karban tuban mutum ma'ana kenan kafin wannan lokacin amma kun san wannan kuma ai marhala ce ta karshe kwata kwata ta rabuwa da duniya yawwa wanda daga ita kuma ba wani abu yan wasu seconds ne na ƙarshe a rayuwar mutum dan haka kada mutum ya fidda kauna ko da yana kwance kwanciyar rashin lafiyar da zai tafi to ya rika sa ran Allah madauki zai gafarta masa kuma ya samu dama ya tuba ya yi nadama ya tuno ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya nemi Allah madauki ya gafarta masa Allah madauki mai gafara ne mai jin kai kuma ya bada wasiya mai kyau in ya tuno wasu abubuwa ne haƙƙin dan adam ya tara a kansa da yawa to ya rubuta a wasiya akwai haƙƙin wane da wane da wane da wane da wanda bai sani ba ma ya ce duk abin da yake da shi a yi sadaka har a isar da abin da yake jin ya ci na haƙƙin mutane kaga wannan idan mutum mutuwa ya ta natsuwa zai samu wannan dama amma idan mutuwa ce ta faji'a fa yana tafi bai san mutuwa za ta zo ba ku duba irin hatsarin mota da ake yi mai yawa din lokaci guda sai ka ji wato dan adam ya kare jiyan nan nake samun labari wani dan uwa abokan karatunmu a madina shi da abokansa su uku suka tashi karfe uku na daren shekaran jiya suka tafi umara daga madina za su je makka a cikin motar ɗaya daga cikinsu suka yi hatsari shi mai motar take abun ya mutu wani salihin wato yaro mai natsuwa kuma mai karatu mai ibada mai kusantar Allah ɗalibai da yawa sun masa shaida daga Niger State yake a lokacin ya rasu biyu kuma a yi uku ba suka sami rauni kuma suna asibiti yanzu ko da zai samu damar ya tuba ma Allah subhanahu ta'ala ya kuma nemi ƙarin kusanci zuwa gare shi ina roƙon Allah madauki ya gafarta ma wannan da ya rasu da kafin sama kuma ina jin ɗaliban ilimi suna sane da babban rashi da muka yi na babban malami Sheikh Abdullah Godayyan ina jin kuji alamarai ko ko da muna nesa da jin labaran kasashen Larabawa wani babban malami daga cikin hay'atul kibarul ulama a Saudi Arabia ya rasu ran talata din nan ga wannan ita ma wata ƙarin wata musifa ce malamai suna ta tafiya masu ilimi ƙarewa suke wannan ya tafi wannan kuma shi ma zai tafi wannan shi ma zai tafi wannan bawan Allah yana cikin mutanen da suka mutane suka yi masa shaida da kusanci da Allah kusanci mai kyau da ikhlasi da nutsuwa da kuma wato aiki mai kyau da tawabu mun taɓa zuwa ziyarar ofishin sa wata ran da muka je riyadu idan san su malaman su suna da ma'aikata ta musamman ta malamai a zaune suke ba su da komai sai ka shigo kai musu fatawa ka tashi araha ba komai ba ko ba za ba za ka ba da ko kobo ba suna zaune aikin su kawai ka shigo ka ce kana son ka san hukuncin abu kaza kuma akan wannan ake biyan shi kenan su su albashin da suke karɓa da gwamnati akan wannan sai ka tashi ka fita kuma duk wani bahasi da duk wani bincike da za a yi abinci ko hukuncin kaza da su ake kawo ba kawai mutum kowane kowane mutum a garin sun shi ne ba da fatawa duk wani malami a cikin ƙasar in bai san wani abu ba ko an tambaye shi sai ce to bari mu aikata go manyan malami su kuma a can za su aika su za a kawo musu takardar su zauna su tsara su yi tunani kowa ya je bahasi a kai a zo a gani a ce eh to an kai ga wannan abu hukuncin sa shine kaza kun akwai nutsuwar da za a yi waɗannan abubuwa ba su da aiki ba da wannan da safe ofis ɗin yadda za ka tafi ofis ka zauna a kawo ne kai injiniya ne mai za ka aikata ne ko su kuma aikin su kenan su je su buɗe ofis ne su zauna ga mai kawo tayi ga jirgi ga ɗan sanda yana tare da su a ƙofa ba wanda zai yi musu wani abu kun ga wannan ita kanta rahama ce ba mu Allah ne yana cikin wani lokacin da muka je masa ziyara muka je kwanaki in ka duba rigarsa za ka iya samun cincin hannu za ka yi mamaki ko na faɗi wannan ɗinkin hannu da hannun sai ɗauka ce yana da in ka ga motar ta kuma sai kai mamaki ya za a yi irin wannan motar ya sa irin wannan rigar to motar saboda kawai dole ne a shiga irin ta sai ko an ba shi ne ita dole zai shiga amma takawa da tsoron Allah ba ruwansu da ake ko su wani zayyana da wani ado da menene in riga ta yanke sai a sa gari a dinki wata ran haka za a sa ta ma ba guga kawai a biya mutane addinin Allah sai sa ban da ko ne ina ji muka je ofishin sa ziyara mu zo muke mun zo mu gaida mun wajen shida dalibai daga Madina ne sai mana addu'a Allah ya sa muku albarka Allah ya tsare ku Allah ya taimake ku abin da kuka goyi Allah ya sa ku yi nasara kuma har muke tsokanar su malam ya ina labarin ko za ka muna gari ta Najeriya ka zo kai mana daura to ya tsufa sai ke cewa amma hatifiyan fa na'am sai amma a telefon dai zan iya eh amma in tashi in tafi sai ba zan iya ba amma duk lokacin da kuka tsara tunda su suna yin irin waɗannan yabun a yanzu a zamani na ga a wata ƙasa za su zauna a tare mutane kamar yanzu sai haɗa a kwamfuta da intanet sai ku ji yanayin muku lacca a yanzu duk mun zauna muna shi muna sauraro za a iya kawo ta ma bidiyo su wanda za su je gabansa su sa kwamfutar a gabansa ga tura sannan kuma kuna nan masallaci kuna ji haka suke yin muhaduri a america da sauransu to in muna fama da wuta muna roƙon Allah madauki ya ji kansa ya gafarta masa hakika malami ne da aka yi kinsa sosai da shi da sauran malamai duka suka ji Allahu musta'an ina ne muke karatu yace wa annal amra kullahu bi mun gama nako magana ibnu qayyim ke karanta yace sirqu ta'ahub li liqa'i allah min anfa imali al abd wa ablaghihi fi husuli istiqamatihi mutum ya zama yana da gaskiyar kaunar ya haɗu da Allah shirin haɗuwar da Allah madaukakin ya zama da gaske mutum yake yi to ya fi kowane abu amfani gare shi kuma ya fi kaiwa matuƙa wajen samun istiqama gare shi ma'ana mutum ya zama yana kan hanya fa inna man ista'adda li liqa'i allah duk wanda ya shirya wa haduwa da Allah madaukaki in kafa a qalbuhu an duniya za ga cewa zuciyarsa ta yanke daga duniya kwata kwata ba abin da yana mishi illa hadu da Allah madaukaki a wa ma fiha wa matalibiha sannan kuma zai yanke kauna daga duk wani abubuwan da ake nema a duniya cewa duk wani abun nema a duniya to wannan bai dame shi ba Allah kan Allah ya samu dace hal riya'u yadkhulu ala salihin ci gaba ko a tsaya haka karfe nawa ne shida mu karasa ko shafi ɗaya ko a tsaye nan sai ko da wasu wurare daga ciki bari mu karanta sai mu tsaya zuwa shida da kwata haka yace halin riya'u yadkhulu fi ala salihin shin riya tana auka wa salihan bayi ma'ana salihan bayi mutanen kirki su ma suna riya ko ba sa yi madakhilu shaytani ala al-abd adidatun hanyoyin da shaytan ke shiga wa dan adam suna da yawa wa yulabbisu kullu sinfin labusahu kuma kowanne irin mutane kowanne irin jinsi na mutane yana shaytan yana likita musu addinin su ta irin hanyar da yake likita musu a فيؤذ التجار إلى أكل الربا هكذا يريد تنكدا wato attajirai ya rika an gida su yana kai su su rika cin riba in mutum mai kuɗi ne Allah sai ka zauna ga duniya nan kowa yana morewa kai kana da kuɗi ka tara su baka ba wa mutane bashi da riba haka sai dan zai zo rika ba shawara sai ma nan ya uzzu ya uzzuhum azza ko na tunkuda shi suna an gida shi ya aikata wannan abu ويزين للنساء أمور الزينة المحرمة هكذا شيء أنزل الأزواج كنا مات يني مسو وصية سوى سلك ين أدو إلن أدن دي حرمتا ويدخل على الصالحين هكذا شقوى صالحا باي سوكما من باب الرياء كفن قد الرياء yawwa zai zo ni kake to dan adam nan da suka taru ka dan jajjara abun dan yayi kyau haka ka san ka dan ƙara samun mutunci a gun قال الطيبي عن الرياء والمالمي أنا شيء الطيبي ينا فدي ينا شو دنجنا الرياء يتي وهو من أضر غوائل النفس ينا تكين واتو بويين أبوبون زوجيا da suka fi wato cutar da mutum gawa'ilin nafsu abin da ba a gani daidai yake da bawafin wa bawafin maka'idiha da kuma koyayyin wato makirce makircen wato zuciya wa huwa min akhfal abwabi wa adarriha ala al-abd riya din nan ta fi kowanne abu buya ya to babi ne da ya fi kowanne babi buya kuma ya fi kowanne babi cutarwa ga bawa wa qala fi taysir al-aziz al-hamid na tsallake ko a ويبتلى به العلماء ويبتلى به العلماء نعم قال لك يتي ita wannan riya wa huwa min adarri ghawail an-nafs wa bawatin makaidiha yubtala bihi al-ulama wal ubbad wa al-mushammarun al-mushammirun an saq al-jidd ita wannan riya ana jarrabar malamai da ita ana jarrabar masu bauta da ita ana jarrabar masu zage dantsan su wato nusuluki tsarikin akhira wanda suke zage dantse don su shiga hanyar lahira mutanen nan uku da malamai da masu ibada da kuma waɗanda suke zage dantsen su ne su shiga lahira ma'ana masu aikata ayyukan alheri daban-daban ina ina ga jihadi ana cewa ga jihadi to tune a gaba ba sa son rayuwarsu so suke aje a mutu don Allah maɗaukaki haka nan kuma duk inda aka ce ana ci da dukiya don Allah suna nan to duk waɗannan mutanen wato ana jarraba su da riya riyan nan yace wa huwa akhfal abwab min akhfal abwab yana cikin babi babi masu buya wa adarriha ala al-abd kuma mafi cuta ga bawa qala fi taysir al-aziz al-hamid malam mai taysir al-aziz al-hamid ya faɗa a cikin littafin taysir al-aziz al-hamid dan tambaye ku wane ne mai taysir al-aziz al-hamid نعم فإن أمر ذات تيسير العزيز الحميد ما تقول وإن اللي تاتي منه هم ويرمو تاتي بعدين دي كوكبة لعل تيسير العزيز الحميد أباب من يكي ما عندي فلا يوه لعل لعل نعم نعم شرح نعم شرح كتاب التوحيد جيد ونوعي الحمد لله أنك أنسى أنك أنسى مبودي شرح كتاب التوحيد لنا الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب يوه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سيدي ربط كتاب التوحيد ينا دانسا سونانسا عبد الله to wannan ɗan nasa abdullahi yana da ɗa sunansa suleiman wannan suleiman ɗin shi ya rubuta tafsirin azizul hamid yana cikin ahsani sharhi da aka rubuta na kitabu tauhid har malamai suna fifita shi akan fathul majid amma kuma sheikh suleiman ya rasu bai gama rubutunsa ba Allah maɗauki ba shi lami da kuma gafarta masa ya faɗa a cikin wannan littafi tafsirul azizul hamid yace arriya'u akhwafu ala salihin min fitnati dajjal salihan bayi sun fi tsoron kuma an fi tsorace musu riya akan fitinar dujal me yasa wani me ce fitinar dujal ne mai fitina kun san fitinar dujal da muke ce masa dujal da hausa ad-dajjal ne halitta ne mai ido guda ɗaya kwal haka a gaban goshinsa ka san ko mota ce ka hango ta ido ɗaya akwai tashi hankali ko ba haka bane musamman da daddare kai sai ka ɗauka ba murni ashe mota ce ka ganin sai a samu musiba to ballantana dujal wata halitta sai Allah madaukaki zai zo zai halicce zai turo shi ranar wato dab da tashin kiyama yana cikin musulmi da za su zo a tashin alkiyama don a jarraba imanin mai imani kuma wanda ba shi da imani ya halaka zai zo ya da'awar shi Allah ne zai zagaye duniya mabiyansa suna bin sa zai da'awar shi Allah ne kuma zai zo zai aikata wasu abubuwa daga cikin abubuwan a gaban mutane da ya tara su zai ce kai sama zub da ruwa sai ta zub da ruwa take sai a yi ruwa ya ce ta tsaya ruwan ya tsaya ya ce a yi kaza sai abu kaza ya faru wannan ba fitina ba ce to abin da ake da fitina kenan ba wai ana nufin yabi mutane yana duka ba ne wanda har za a ce gashi nan ya zo zai halaka ku zai halaka muku gari a'a ko taru a gabansa a lokacin nan ya umarci sama ta yi ruwa ta yi ruwan ya ce wannan ya faɗi ya mutu ya faɗi ya mutu ƙasa ta tsage ta tsage duk abin da ya ce ya faru shi zai faru a lokacin kuma ya ce shi Allah ne wanda bai san Allah ba me zai ce zai ce ai kai kwarai da gaske Allah ne to wannan ita ce fitina kun ga ashe malamai da suka san Allah ai sun fi sun fi kowa nisa daga irin su faɗa wannan kwarin ko to shi yasa sai malami yake cewa fitinar riya ta fi bala'i akan malamai fiye da fitinar dujal domin dama su sun san dujal din an wasafta shi sun karanta hadisai sun san shi da ido ɗaya ne kuma an rubuta a gocinsa kafara kaga wanda ba shi da karatu bai iya karanta harafin ka da fa'un da ra'un ba kuma aka yi masa wannan abin ya ruɗe shi zai bi shi ko ba ka bane ashe malamin da zai iya karanta kafun da fa'un da ra'un a goshin wani ya gano kuma gashi na da ido ɗaya dal to insha Allah ba shi a ciki daga ya ce sai buɗe wuta fa zai buɗe wuri ku ganshi kamar aljanna gashi tsawa sosai da kyau sai ce a shiga aljanna ce duk wanda ya shiga sai ji ta wuta ce zai rura wuta ya ce mutane su shiga wuta ce mumine sai su fada kuma su ta zama musu aljanna kun ga duk sanin sa ne zai sa ka gane makaryaci ne sai ka saba masa mun ban ji wannan to ashe kenan malamai da suka san ilimin addini ba su a cikin fitinar dutse insha Allah to to shine abin da malami yake nufi don haka riya ta fi musu musifa ta fi musu tashin hankali ta fi wato abin tsoro a wurin su arriya'u akhwafu ala salihin min fitnati dajjal wannan magana da kyau take والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخافه على أصحابه annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoron wannan riyan akan sahabbansa ya ƙulu lahum yana ce da su cewa yana tsoron tsorace wa sahabbai ba ana nufin yana ganin raunin imanin sahabbai ba kamar da wasu gafalallun za su iya fahimta daga wannan irin magana din yawa wanda bai san sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk inda ya ga an ce sahabin annabi sai gani in an ambaci wani abu ko wajen tarbiyyarsa ake so a yi a sa shi a hanya kuma ana nufin al'umma ne baki daya ba wai shi kadai ba sai su kai kun gani gashi ne irin abin da ma annabi yake yi wa sahabba kaga ashe ba su da ba su da daraja ma a gurin wannan masu kokarin su soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abin da suke faɗi ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga wa sahabbai ne yana ga al'ummarsa gaba ɗaya ne yawa domin sahabbai su suka zauna da shi yana cewa ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal bana ba ku labarin abinda a wurina ya fi abin tsoro fiye da fitinar wato almasihin dajjal ba?